بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله ك... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من أصول عقيدة المسلم عقيدة أهل السنة والجماعة محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما لهم من فضائل وسابقة في الإسلام وأهل السنة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة وإن من أعظم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قدرا وأعلاهن مكانه وأرفعهن شرفا الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة حبيب الرحمن الزوجة الصبورة الوفية العالمة الخلقة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها كم لها من الفضائل الجمة فبأيها نبدأ وكم لها من المنازل العظيمة فكيف نسفها أليس صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا عاسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والثريد عباد الله طعام من الخبز واللحم ومرقه وهو أفضل ما يجدونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام عائشة رضي الله تعالى عنها هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك قال يا قال رسول الله صلى الله قالوا ومن الرجال قال أبوها وما كان سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبا كما قال الله تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات نشأت عائشة في بيت صدق وإيمان فأمها سحابية وأختها سحابية وأخوها سحابي ووالده صديق هذه الأمة وعلامة قريش والأنساب اختار الله عائشة لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث رآها في المنام كما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث أريتك في المنام ثلاث أني بك جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إيك هذا من عند الله يمضه فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها وعمرها تسع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها وفي رواية الترمذي قيل له صلى الله عليه وسلم هذه زوجتك في الدنيا والآخرة وقد كانت نعم الزوجة لخير الأزواج أعطي حسنا في الخلق والخلق وفصاحة في اللسان ورزانة في الرأي ورسانة في العقل وحسن تبعل للزوج حتى إن غضبت لم يخرجها غضبها أو وقع معه صلى الله عليه وسلم كناها صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله وهي لم تلد أخرج, أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أنها تقول أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير ليحنكه صلى الله عليه وسلم فقال هو عبد الله وأنت أم عبد الله فأنت أم عبد الله قالت فلم أزل أكنى بها معشر المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها منحت ذكاء وزكاء وحفظا ثاقبا قال ابن كثير عليه رحمة الله لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وأقلها ويقول الذهبي عليه رحمة الله أفقه نساء الأمة على الإطلاق ولا أعلم صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها تجاوز عدد الحديث التي روتها عائشة ألفين ومائة حديث ويقول, ويقول عروة بن زبير عليه رحمة الله ما رأيت أحدا أعلم لفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله تعالى عنها كانت رضوان الله عليها مرجعا لكبار الصحابة وكانت تفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن ماتت رحمها الله تعالى وقد عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة خمسين سنة أيها المؤمنون أمنا أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها أحيانا وقبض رسول الله صلى وهو بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها صلوات به وسلامه عليه نصرت دين الله منذ صغرها فكانت تساعد أختها أسماء ذات النطاقين في تجهيز الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها وهما في الغار عند الهجرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قوية في دين الله تعالى تعمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتغضب لله عز وجل يقول أم علقمة بنت أبي علقمة رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة فشقته عائشة عليها وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة خمار فكستها أمنا عائشة رضي الله عنها كانت زاهدة لم يغيرها كونها زوجة نبي الله عليه الصلاة والسلام دخل عليها ابن عباس دخل عليها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مرضها ثم ذكاها وأثنى عليها وذكر شيئا من فضائلها وأعمالها فما ترى فيا ترى ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا ابن عباس دعني منك ومن تزكيتك فوالله لو ددت أني كنت نسيا منسيا إخوة الإيمان أمنا أم عبد الله عائشة رضي الله عنها تعرضت لبلاء عظيم ومحنة شديدة وآلام موجعة حيث قذفها المنافقون والسماعون لهم والسماعون لهم بها بشرفها وكعادة قالة السوء ودور المنافقين وأعداء الدين فقد راحوا ينشرون الخبر وينسجون حوله الخزعبلات والافتراءات والتي دعت إلى والتي دعت إلى أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثرت في نفسه وكان وقعها شديدا على أبيها أبي بكر وأمها أم رومان وعلى جميع المسلمين وبكت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بكاء شديدا لا يرقى لها دمع ولا تكتحل بنوم حتى ظن أبوها حتى ظن أبواها أن البكاء فالق قبدها وخرت مغشيا عليها فما استفاقت إلا وعليها حمى فألق فألقت عليها أمها كل ثوب في البيت وغطت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لم يوحى إليه شيء لم يوحى إليه شيء في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها وبعد مضي شهر من هذا البلاء العظيم نزل الوحي ببراءتها فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها يا عائشة احمد الله فقد برأك الله وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإبك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم العشر آيات كلها قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره فقال الله لها وأنزل براءتها في عشر آيات تتلى على الزمان لتسمع أفافها وهي في سباها فشهد الله لها بأنها من الطيبات ووعدها بمغفرة ورزق كريم ومع هذه المنزلة العالية والتبرأة الربانية تتواضع وتقول ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في قرآنا يتلى الله أكبر تواضع, رفع تواضع, تواضع رفعها منزلة عالية وزادها شرفا تواضع تواضع رفع منزلة عالية وزادها شرفا إلى شرفها وآيات تتلى في محارب المسلمين في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة تثبت براءتها على مر الزمان ورجع المنافقون بالخزي فانكشف كذبهم وبهتانهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهو جل وعلا لدينه حافظ ولرسوله عاصم وللمؤمنين والمؤمنات ولي وناصر عباد الله فإن شأن المنافق فإن شأن النفاق والمنافقين لا يزال ينخر في جسد أمة الإسلام فها هم ورثة النفاق في عصرنا الحالي يجاهرون بقذف أمنا عائشة بل الأدهى والأمر أقاموا احتفالا ومؤتمرا في يوم ذكرى موت أمنا عائشة فرحا بموتها وإعلانا لشتمها وقذفها صلى الله على سنتهم فما أشد فرية الشيعة الرابضة على الطيبة المطيبة المبرأة من فوق سبع سماوات أيها المؤمنون بالله ورسوله لقد أجمع علماء الإسلام قاطن عائشة رضي الله تعالى عنها ورماها بما برأها الله منه أنه كافر قال الإمام مالك ابن أنس عليه رحمة الله من سب عائشة قتل قيل له لما قال مالك من رماها فقد خالف القرآن أي كذب القرآن ومن خالف القرآن قتل وقال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى كل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله ومن كذب الله فهو كافر وقال ابن القدامة وقال ابن القدامة المقدسي الحنبلي عليه رحمة الله من قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم وقال الإمام النووي عليه رحمة الله براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشك فيها إنسان قال والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين وقال ابن القيم عليه رحمة الله واتفقت الأمة على كفر قاذفها بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونما سؤال بركة إن شاء الله تعالى قبتي akan jerin gwanan hutubobi da muka alkawarta gabatar da su wanda suke da alaƙa da matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minina mai taken ya nisa annabi lastunna ka ahdi minan nisa yau insha Allah ta'ala khutbar mu za ta tattauna ne game da ɗaya daga cikin su insha Allah ta'ala dan uwa mu sani cewa na daga cikin asalai na aqidar ahlus sunna wal jama'a aqida ta musulmi gaba ɗaya shine san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayansu su wannan aƙida ce kafaffiya da duk wani ahlus sunna wal jama'a ya tafi akanta duk wanda kaga baya son sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ko yana faɗar wata magana mara kyau game da su to ka sani wannan fandararre ne wararre ne ga dangi game da aƙidar ahlus sunna wal jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu lalla a zuciya sai na son sahabban manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ba su falala da girma da matsayi da rigaye da suke da shi akan addinin musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya basu lallai daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'a yan uwana masu albarka shine suna jibantar suna soyayya wa matan manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi suna son su suna ƙaunar su suna kare musu dukkanin wata cuta da wani zai musu suna imani da cewa su matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam a nan duniya kuma matayensa ne hatta a gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda gaba ɗaya daga cikin mafi girman waɗannan mataye mafi ɗaukakar su mafi darajar su ita ce siddiqatu bintu siddiq mai gaskiya ‘yar mai gaskiya wacce aka kubutar da ita daga saman bakwai masoyiyar masoyin arrahmanu shine Allah ita ce na na'isha yar abubakar siddiq allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda mace ce wafiya wacce ta riƙe alƙawarin mijinta sallallahu alaihi wasallam sannan mace ce mai ɗimbin ilimi maɗuɗu mai kyawawan ɗabi'u da halaye kai ɗabi'un na na aisha da falalatta suna da yawa daga wace ma ya kamata mu fara matsayinta a wajen allah subhanahu wa ta'ala yana da girma ta ma za a iya siffanta ta yan uwana masu albarka in ka ce zaka dauki na na Aisha gundarinta to wannan hudubobi ne goma zuwa 20 ko fiye da haka zaka yi su dan na na Aisha duk wani bangare na rayuwarta idan ka ɗauka za ka yi hudu ba ɗaya biyu uku tana ɗaya daga cikin matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mafiya falala da daraja da kuma Allah ya mata doguwar ya mata tsawon rai idan ka ɗauki na Aisha kawai yarintarta tasowarta a gidan mahaifinta aurenta da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam wannan topic ne mai zaman kansa in ka ɗauke ta a matsayin matar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alaƙar su da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu'amalarsu da mai gidanta sallallahu alaihi wasallam yan uwana masu albarka wannan topic ne mai zaman kansa haka nan in ka ɗauki na Aisha da sauran matan gida matayen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tattaunawarsu zamantakewarsu da mu'amalarsu wannan ma topic ne mai zaman kansa ɗauki ilimin na Aisha shi kadai wannan zaka raba shi kashi kashi kashi kashi har littafi aka rubuta ɗungurungum da yake bayani game da istidraki da na na'isha gyararraki da na na'isha tewa sahabi ka za yi fatawa akan wani abu na na'isha ta samu labari ta masa gyara littafi aka tattar irin wannan fatawa aka rubuta littafi guda shi kansa fatawa ce wannan littafi ne mai zaman kansa ɗauki abin da ya shafi ilimin na na'isha za ka yi rubuce-rubuce za ka yi kuɗubobi za ka yi lakcoci da yawa a kansa ɗauki abin da ya shafi a bayan rasuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na na'isha bayan rafu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta yi kusan shekara hamsin a duniya ɗauki abin da ya shafi ƙazafi da aka yi mata shi kansa wannan littafi ne guda ka rubuta a kansa yan uwana masu albarka kada ni cika na'isha in ka ɗauke ta hutuba da za ka yi a kanta in dai kana so ka bata haƙƙinta za ka yi hutubobi sun fi goma ko ishirin a kanta Allah ya ƙara mata yarda amma da zamu dan tsinci kaɗan daga cikin abin da ya sawwaka mu faɗa ne a matsayin hudu ba guda ɗaya kawai Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda lallai mu sani cewa ƴan uwa na Aisha shin ba ita bace wannan mata mai daraja mai girma da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa game da ita yace da yawa daga cikin mazaje sun cika Allah ya cika su ta fuskar halitta da matsayi da girma amma sai Annabi yace mataye ba a samu sun cika ba sai asiya matar fir'auna sai maryam a gidan imrana sai kuma na aisha sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce falala da fifikon da na aisha take da shi akan sauran mataye kamar fifikon sarid ne da sauran abinci afarid wani abinci ne delicious da larabawa sa ce da roman nama da naman a haɗe ake cakuɗawa a ci abinci ne da suke matuƙar ji da shi aka ce farid to ƙarshe kenan akan sauran abinci kamar ka ce tuwo ko wani abin da mutane ba su fi abin nan shi ba to haka na Aisha take fifiko da sauran mataye in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata mai matukar falala da daraja annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya bayyana mana cewa ita ce matar da ya fi so sama da kowace mace a duniya Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda wata rana amr bin al-as radiyallahu ta'ala anhu annabi ya ɗauko shi ya sanya shi komanda a wani ya sai ya ji daɗi ya ga duk ga sahabbai ne gasuwa na gasuwa ne manya manyan sahabbai annabi duk ya tsallake sai ya ɗauko shi ya ɗora shi sai ya ga kai amma annabi yana sona shine sai matsa zai tambaya ya ce ya rasulullah man ahabbu nasi ilaik wai a cikin mutane wa kafi so ne ya rasulullah so yake ji annabi ya ce kai kai ya abu ya ƙara jin daɗi sai annabi ya ce masa aisha na na'isha Allah ƙara mata yadda annabi ya ce ita na fi so a cikin mutane gaba ɗaya sai ya ce a'a ya rasulawa minar rijal mazaje nake tambayar ka annabi ya ce masa abuha babanta abubakar kaga dai duk abin a gidansa ya ƙare eh duk abin a gidansa ya ƙare Allah ƙara musu yarda sai ya ce sewa annabi ya ƙara faɗa wani ya ce to shikenan a bar shi haka ya rasulullah ya ji an ambaci wasu kai ta ambata ba ambace shi ba sai ya ce to a bar abin haka Allah subhanahu wataala ya ƙara musu yarda lalle na na'isha ta cancanta manzan Allah tsira da aminci tsara kiya ce tsaftatacciya ce ka san Allah madaukakin sarki ya ce at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat tsarkakan maza na tsarkakan mataye ne tsarkakan mataye na tsarkakan mazaje ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mafi tsarkin mutane kenan ya haɗa kuma mai tsarki daga cikin mata ita ita kina na Aisha dan uwa mu sani cewa na Aisha ta taso a wani gida gida na gaskiya gida na imani babar ta mahaifiya ummu ruman binta amir Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda sahabiya ce ta imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma sahabiya ce ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan dan uwanta Abdurrahman wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi ma sahabi ne ya yi imani da manzon Allah ballantana uwa uba Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda gidansu duk gidan imani ne Allah subhanahu wa ta'ala yarda da su gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi da kansa subhanahu wa ta'ala ya zaɓar wa manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi na na'isha ‘yan uwa bar ku ji yadda al'amarin yake hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga ita na na'isha Allah ƙara mata yarda ta ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake bata labari ya ce an nuna min ke a cikin mafarki sau uku a wani yanki na tufafin alhariri hoton na na'isha tufafi na alhariri da hoton na na'isha a jiki aka nuna wa manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare sau uku a cikin bacci yaye fuskarki sai na ga kece yanzu da nake magana da ke ke din nan kece sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce in dai wannan mafarkin daga Allah ne to Allah zai zartar da shi ya kasance gaske a cikin ruwayar Tirmizi Allah madaukakin sarki ya masa rahama aka ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan ita ce matakka a duniya kuma ita ce matakka a lahira kun gana na isha Allah subhanahu wataala da kansa ya zaba wa annabinsa ita tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na na isha ta kasance madalla da mace kamar irin na na aisha mace ce da Allah madaukakin sarki ya bata kyawu na ɗabi'a Allah madaukakin sarki ya bata fasahar zance ya bata tsayayyen ra'ayi ya bata kararren hankali ya ba ta iya tarerayar miji da zama da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aure na isha ya fi shekara arba'in ita kuma a lokacin da annabi ya aure ta shekara ta tara a duniya amma ta iya tarerayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har ya kasance annabi ya fi santa sama da kowa a cikin matansa Allah ya kara mata yarda dan uwa falilla ana na aisha tana da yawa wannan lokaci yayi kaɗan mu faɗi sai dai a faɗi kaɗan daga ciki kamar yadda na ambata wata rana na Aisha take ba mu labari a cikin hadisin Bukhari da Muslim ta ce an yi tafiya tana cikin tawagar aka yi tafiya da ita da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana cikin tafiya an je wani waje daga cikin gurare kawai sai dan wuyanta sai ya tsinke kamar ka ce irin abin da mata suke annabi ya ce to babu inda za a je sai an tsaya an nema wa anana Aisha dan wuyanta sannan zami gaba duk runduna gaba ɗaya aka yada zango a wannan wajen aka shiga nema aka nema abin aka nema abin ba a gan shi ba can mutane suka ga lokaci yana neman ƙurewa ga lokacin sallah ya tunkaro kuma gurin babu ruwan da za a samu a yi sallah sai suka tafi wajen mahaifinta abubakar siddiq allah ƙara masa yarda suka je suka kai koke suka ce ya ababakarin ka je kai wa nana Aisha magana kaga ta tara manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mutane a gurin da babu ruwa za mu iya samun matsala sai da Bakar ya ce gaskiya ne ya tashi ya tafi ya je ya tarar da ita a cikin darbukarta da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwanta akan cinye ta yana bacci sallallahu alaihi wa sallam sai da Bakar ya zauna ta ce fa'atabani Abu Bakrin wa qala ma sha Allahu ayyakula mahaifina sayyidina Abubakar Siddiq ya zarge ni ya faɗi duk maganar da yake so ya faɗa irin maganar uba da ‘yarsa ma'ana ya mata faɗa ya zarge ta dan me zaki zo ki zaune da annaba anan wajen hayyarin ƙasa hannu yana zungurinta a gefe na tace ala khasirati anan gefe na yana zungurina da hannuna tace wallahi ina jin zafin zungurin da yake min dan annabi yana kan kwabata ne shi sa nake motsawa ya tashi ya tafi ya batta sahabin da yake bada labari yake cewa bayan an wayi gari a haka babu ruwa lokacin sallayi sai Allah maɗaukakin sarki ya sauko da ayar taimama albarkacin na na'isha fatayammamu sa'idan tayyiban fam ayar taimama ta sauka usaid ibn hudayr Allah ya masa Allah Allah maɗaukakin sarki ƙara masa yarda yake cewa jazakillahu khairan ma hadha bi awwali barakatikum ya ala abi bakri yace Allah ya miki albarka ya ke wannan mata mai matukar albarka ya ce wallahi ba wannan ne farkon albarka ku ba ya iyalan gidan abubakar siddiq wani abu ya faru da ku allah ya saukar da aya bayo aka fara ba ku masu albarka ne falala da girma da matsayi na na'isha kenan allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda yan uwana masu albarka na na'isha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa ya mata alkunya tare da cewa bata taba haihuwa tare da shi ba amma annabi ya zaɓa mata wannan suna ne ya jingina mata saboda ɗan ‘yar uwarta asma abdullah ibn zubair radiyallahu ta'ala anhu ta ce lokacin da aka kawo abdullah ibn zubair allah ƙara masa yarda da aka haife shi yana ɗan jariri an kawo shi ne don annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya masa tahaniki shine ya tauna dabino ya zuba masa yawunsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya masa wannan sannan ya sa masa suna ya ce huwa abdullahi sunansa abdullahi sai juya ya kalle ta a gabanta ne sai ce anti ummu abdullahi ke kuma daga yau kin zama ta ummu abdullahi ta ce tana son wannan suna saboda annabi ne ya sa mata ban gushe ba ana yi alkunya da wannan suna na ummu abdullahi Allah subhanahu wataala ya kara mata yarda uwar mu na Aisha Allah ya kara mata yarda Allah madaukakin sarki ya ba ta kaifin kwakwalwa da kai rike abubuwa da haddace su har imam ibn kathir Allah madaukakin sarki ya masa rama yana cewa lam yakun fil umami mithla aisha fi hibziha yace bai taba gani a cikin al'ummu ba wani mutum mai rike karatu mai haddace shi irin na Aisha wa fasahatiha da fasaharta wa aqaliha da kaifin hankalinta imam az-zahabi alaihi rahmatullah yana cewa afqahu nisa'il umma macen da tafi kowace mace sanin addini a cikin wannan al'umma alal itlaqi saki babu kaidi yace wala alamu ummata muhammadi fi ummati muhammadi nace kai har annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wala fin nisa'i mutlaqan yace ba ma iya al'ummar annabi ba cikin mataye gaba ɗaya iya sanin sa yace bai taba ganin mace imra'atan a'lama minha ba macen da take ta kai sanin nana Aisha Allah ya kara mata yarda dan uwana masu albarka ta kai ta kawo na na Aisha sahabbai sukan aiko tambayoyi wajenta manya manyan sahabbai sukan turo da fatawa wajen wajenta idan abu ya rikice aka tattauna aka kasa samun matsaya tsakanin wani da wani cikin sahabbai sai a ce a kuma wajen na Aisha kun ji inda ta cika din kenan ai eh annabi ya ce cikin mataye ba a samu wanda suka cika ba daga cikin wanda suka cika hadda ita kun ji cikar ta saboda ilimi da karatu mai tarin yawa da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shaide ta da shi uwar mu na Aisha Allah ƙara mata yarda ta kasance tana hani daga mummunan aiki tana tana fushi cikin abin da aka keta hurumin Allah madaukakin sarki wata rana ta ga yarta yarta yar gidan Abdurrahman ibn Abubakar Siddiq yar dan uwanta ta shigo gidanta da tufafi shara-shara yana siffanta wani bangare na jikinta da na isharan ta ya ɓaci ta nuna mata fushi a matsayinta na uwa haka iyaye masu mutunci suke yi haka iyaye masu kima suke yi ba sa bari 'ya'yansu suke ta hurumin Allah su basu su ce ai zamani ne ai haka ake yi ai irin shiga yanzu kenan wallahi sai Allah maɗaukakin sarki ya tuhume ta ta kama wannan mayafin ta yaga shi ta ɗauko himar mayafi mai kauri wanda zai rufe mata jikinta ta ba ta ce ke baki san ayar da Allah ya sauka a cikin suratul nur ba ya ce mata ya su lullube jikinsu su rufe jikinsu kun ji uwa ta gari kenan kun ji uwar da kowace uwa ya kamata a yi koyi da ita kenan duk lokacin da kika ga yarki ta fito da shigar da bata kamata ba kirawo ta nuna mata bacin ranki sa ta je ta canza kaya ta fito ta sa kayan da ya kamata ta je inda za ta je duk lokacin da ‘yarka ko ‘yarki kika fito a gabanki da shigar da bata kamata ba kika bar su wallahi sai Allah maɗaukakin sarki ya tsaye da ke sai ya tsaye da kai ya maka tambaya a gaban sanar tashin alkiyama sakacinka ne ku an fusa kum wa ahalikum nara Allah maɗaukakin sarki ya faɗa shi yo Allah maɗaukakin sarki ya babu haka ake tarbiyyar uwana masu albarka yan uwa mu sani cewa daga cikin matarin na Aisha shine yadda aka samu jarrabawa mai girma a sha'aninta an samu munafikai ƙarƙashin ra'asul munafiqina abdullahi bin ubay bin salul suka yi wa na aisha ƙazafi da sharri da ɗaya daga cikin sahabbai allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda suka jefe ta da zina wal iyadu billah suka jefe ta da alfasha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga cikin damuwa na aisha tana cikin damuwa mahaifinta yana cikin damuwa mahaifiyarta tana cikin damuwa sauran musulmi suna cikin damuwa da damuwar manzan Allah sallallahu an damu annabi ya shiga cikin wani hali saboda yana santa kuma labari ka san yadda propaganda take tun ana yada labari a hankali maimaita shi maimaita shi da kullum tun baka yarda sai ka zo abin ya fara ɗarsuwa a cikin zuciyarka annaba bai karyata bai kuma yadda ba yan uwa sai da ta kai ta kawo duk sanda annabi yake wani na'isha Allah ya kara mata yarda ba ta da lafiya sosai zai je bakin ɗakin ta ya tsaya ba zai shiga ba sai dai tambaya ce ya mai jikin taku ya ta kwana da jiki ya wuce sallallahu alaihi wasallam kun ji munafikai ko munafiki zai iya tashin duniya shi kadai ina gaya muku Allah raba mu da munafunci da munafikai wallahi sai da suka tashi hankalin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai sai da take annabi ya ce na Aisha ma ta je gida wajen iyayenta ta je kafin ya zo ya huta sai ta je ta danyi kwanaki ita duk bata san abin ala anha bata ma san abin da ake faɗa ba sai da ta dan samu karfi wata rana sun fito da ummu misbah wata mata za ta raka ta bayan gari ta biya bukatarta sai ummu misbah din ta dan yi tintibi sai ta ce ta isa misbah tir da dana misbah ta ce a'a ya danki zaki rinka cewa tir da shi me ya faru ta ce ke da abin da yake faruwa baki sani ba ta ce wallahi ba abin da na sani ba ta ma san abin da yake faruwa ba Allah sarki sai a lokacin ta bata labari ta ce to gafa abin da ake faɗa a kanki da wani safwan ibn mu'attil tana ga mata kasa ta ce sai na ji rashin lafiya ta ƙara akan rashin lafiyar da nake ta dawo gida ta nemi ta je gida ta zauna ta tafi gida ta je ta zauna ta ci gaba da jinya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da Allah ya so warware abin a takaice sai annabi ya tashi ya zo gidan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan abin da ya faru ya faru kissa ce mai tsayi annabi ya nemi shawarar wasu sabai ya kuke gani wani ya ce ya rasulullah ka rike matarka wasu ce ya rasulullah Allah bai kuntata maka ba ka rabar ita kaje ka nemi wata kun ji tasirin munafunci ko dan uwa abin fa da bai faru ba an yi injiniyarin dinsa an hada shi har mutane wasu sun yadda har wasu sun dauka suna yada shi suna tweeting ɗinsa su ma suna reposting ɗinsa a facebook da ina ne da ina ne kun ji sharrin abin ko bari ku ji yadda abin ya kasance annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tashi je gidan ɗan uwansa abubakar siddiq ga sayyidina abubakar siddiq ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ga ummu ruma na mahaifiyar na aisha ga kuma aisha annabi ya zauna alhamdulillah yayi abin da zai sannan ce ya aisha ki faɗi gaskiya idan kin aikata wannan abin idan baki aikata ba ki faɗa kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi kansa yana shakka a cikin abu saboda ka mahaifanta ma suka yi mata magana suka ce ki faɗi gaskiya na na isha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda ta ce ni babu abin da zan faɗa sai abin da annabin Allah ya kube ya faɗa fa sabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifu ta ce in na ce nayi idan na ce ban yi ba za ku ƙaryata ni kuma ni na san ban yi ba ta ce to ni ba abin da zan faɗa sai abin da annabi yakub ya faɗa fa sabarun jamil yan uwa suna cikin haka kawai sai suka ga abin da ke lullube annabi ya fara lullube shi idan wahayi zai sauka a gare shi sai suka annabi ya canza yanayinsa ya canza ita ta san menene ta san wahayi ne saboda ta saba ana nan kawai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai sai abin ya yaye masa kamar yadda ya saba sai wannan abin da yake ji nauyi sai ya sauka da kansa annabi yana tasowa kawai sai aga yana dariya ya ce ki albishir ya isha Allah maɗaukakin sarki ya barrantar da ke daga saman bakwai wai innan ladina ja'u bil ibki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim ayoyi goma tur Allah ya saukar ya barrantar da na Aisha guda goma mahaifiyarta ta ce ta shi ki zai ki rungume annabi ki masa godiya ta ce wallahi Allah zan godiya ba zan gode masa Allah ya kara mata yarda ta ce wallahi Allah ya ta godewa Allah ne barantar da ita to daga shi za ta godewa sallallahu alaihi wasallam yan uwa kun ji irin mihina jarrabawa da na Aisha ta shiga ciki wanda sharrin munafikai kenan yan uwa kaɗan daga cikin sharrin munafinci kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga sharrin munafinci yan uwana masu albarka kamar yadda na gaya muku na na isha kissarta ba za ta faɗa lokaci mai matukar yawa mai matukar kuma darasi da yawa a cikinta daga cikin abin da na na aisha allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda take alfahari da shi shine manzon allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi duk cikin matansa ba wacce aka taɓa saukarwa da wahayi yana lullube shi da ita a cikin mayafi ɗaya sai ita wata rana ummu salama allah ya ƙara mata yarda ta zo ta samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta ce ya rasulullah innan nasa yataharrauna bi hadayahum yawma aisha wai mutane suna kirdadan wacce rana kake ɗakin na na'isha idan mutum zai kyauta sai ya kawo a ranar sai ranar sai ya kawo yan wa'ai kun fahimta saboda sanda annabi yake mata mutane sun gane duk wanda zai bada wata kyauta ko wata ko wata hadaya ko wata hadiya sai ya bari sai ranar na'isha sai ya kawo to shine abin yake musu zafi kun san mata kuma ba laifi suka yi ba saboda haka sai ta zo ta samu annabi ta ce ya rasulullah famarhum ka umarce su su rinka juyar da ba da kyautarsu duk inda kake kawai duk inda kake suje su kai sai annabi kalle ce ce la tu'zuni fi aisha kada ku cutar da ni a cikin nana aisha yace wallahi duk cikin ku babu wacce wahayi ya taba sauka a gare ni muna lullubani da ita sai ita annabi ya gaya musu wani abu daga cikin falalci dan uwana mai albarka an kana da mata da yawa in akwai mai kyautata maka mai maka abin da kake so ba ta musu da kai ba ta son ɓacin ranka ba ta jayayya da kai babu laifi ka gawa sauran falalatta tsira da aminci tsara tabbata a garshi ba laifi ka ce wance ai wancan Allah da ya aljanna ce saboda ba ta min musu ba ta kaza Allah ya mata albarka Allah ya saka mata alkhairi babu laifi babu laifi sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koma ga Allah a ɗakin na Aisha lokacin da annabi ba shi da lafiya saboda adalci irin na annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗaukar sa ake daga ɗaki zuwa ɗaki annabi zai je zauna fiye jinya ne ba wani abu zai ba amma wallahi saboda adalci sai an ɗauke shi daga ɗakin wannan an kama shi aga faɗa an je an ajiye shi ya kwana ɗin da ya kawai ki san yana ɗakin ki da rashin lafiya ta tsananta sai ya tara su ne da jinya ɗakin na Aisha tun matansa suka yadda lokacin da wafatin sai zo ranar da zai bar duniya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta ce sai ya kasance abdurrahman ya shigo ɗakin yayanta kenan da ya shigo annabi ko magana baya yi a lokacin ta ce sai na gan shi yana yin asuwaki shi abdurrahman kenan sai na ga annabi ya sa masa ido sai na kalli annabi saboda yau da kullun ta ƙi wasa ta gane abin da annabi yake so ko da bai magana ba ta ce ya rasulullahi a huzuhu laka in karɓa maka ne kana sai annabi ya ɗaga kai ce eh sai ta ce da ɗan uwanta ba ni abin nan ɗin nan asuwaki saboda ka ta karɓi asuwaki ta sa a bakinta ta tauna ɗaya ɓangaren ba inda yake ci ba ta ɗau ta tauna ta tauna ta sawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a bakinta a bakinsa ta ce naga annabi yana asuwaki irin asuwaki mai kyan da bai taɓa yin irinsa ba mawa sai ta je na cewa fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la ya yadda ya amince Allah ya dauke shi zuwa ga karabkan na madaukakiya مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سوني tace to abin da take farin ciki da shi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mutu tsakanin wuyana da kirjina yana jingine a jikin nana Aisha ya bar duniya tace yawuna kuma yawuna na ƙarshe ya cakuɗa da yawunsa sallallahu alaihi wasallam da shi ya koma wajen Allah wannan abin da ta tauna masa ai yawunta zai taba shi ko haka annabi ya karɓa yi da yawun a ya yi wannan aswakin a haka ya rasu ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin tana jin daɗinsa tana alfahari da shi to wace ce ba ya ta alfahari da wannan ba sannan kuma ‘yan uwana masu albarka an binne shi a ɗakin na Aisha ƙarshen daraja ke ko da da aka binne shi ta ci gaba da rayuwa a ɗakin tana ɗakin ta ci gaba da rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko da kyawawan ɗabi'u irin na na'isha na na'isha mai kyauta ce in aka zo kyautan na na'isha ma kaɗai ya ishe ka an taɓa kawo mata lokacin ma'auya urwa ibn zubair yake ba mu labari lokacin ma'auya ya kawo mata dirhami dubu ɗari dirhami dubu ɗari masu lissafi su je su lissafa yanzu dirhami dubu ɗari nawa ne ya ce wallahi dirhamin nan bai yammata ba duk ta rabar da shi bai yammata ba duk ta rabar da ce bai zai hana ki bada kudur hamid ne mu je mu sona ma Muhammad dan yi abin nan ta ce kash ai da tun arziki ka faɗa yanzu an riga an rabar babu ko guda ɗaya bata ɗauka ba fa radiyallahu ta'ala an Aisha Allah madaukakin sarki ya bamu albarkacinta Allah madaukakin sarki ya bamu ikon koyi da ita Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka da'ad-din واصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة
الله أكبر